نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau mun shiga daren lahadi daren sha shida ga watan zulka'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin da shida miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da daya shi gaba da karatun nazmul warakat لا يحيى الأمريدي رحمة الله عليه أدرسي na hudu kenan muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya yi mana muwafaka da daidai da fahimtar daidai da kuma fassara daidai da za mu tashi a farkon baiti na 89 al-mutlaq an gan shi tamanin da arba'in ba tamanin da tara ko ba haka samu mun fassara na tamanin da takwas kana mai da mu baya ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحليل في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحليل على الذي قيد في التكفير dumanan zai yi magana akan abin da ake kira al-mutlaqu wal muqayyad al-mutlaqu shine lafazin da za a sake shi a bisa wawaitawa ko hukunci da za a yi itilaki a sake shi bisa wawaitawa ba tare da an ƙayyade shi da wata sifa ko wani abu ba to wannan ana kiran sada al-mutlaq wanda shi ba am bane ana kiransa itilaki masalan kace ja'a talibun ko in ja'a talibun fa akrimuhu to wannan ana kiransa da al-mutlaq domin bambancin al-mutlaq da al'am shi'am yana shimuli akan afaradul jinsi nashi ya shafi kowa da kowa hukunci ya shafi kowa in kace ja Allah to hadha am duk wani dalibi ya shiga ciki amma kace ja qalibun to wannan wani ɗalibi ne ya zo ba dukkanin ɗalibai ba in ja a ɗalibin ba aka ne a ga wannan daban yake ma'ana in ɗalibi ya zo ka girmama shi in ja a ɗallahu fa akarinhu fa akarinhu in ɗalibai suka zo to ka girmama su to wannan amma wannan takayyimin ya shafi duk wani ɗalibi amma in ka ce in ja a ɗalibu fa'akrimhu to wannan yan ɗalibi guda kawai ya zo ka girmama shi to shi ke zai iya zama zaidu zai iya zama amur zai iya zama komawa ne to wannan shi malamai su kira nasi mutulaki wanda ba a ayyana shi ga wani ba ba a ce wani aka nufi ba to wannan a takaice kenan misalan da za mu kawo nan gaba za su ƙara fitowa da abu to shi kuma almuƙayyar shi ne wanda zai zo da ƙaidi ko ta hanyar wata sifa ko abin da ya kama da wannan misali in ja a ƙwalibun ko karimun fa karimun to cewa karimun haza ƙaidun in ɗalibi ya zo wanda yake karimi wanda ba karimi ba kaga la'in to ba da shi yake ba to kawo sifarsa wannan kamar kayi takayidi ne kayi takayidi ne to hakoyo shi malamai suka ce nuqayyidul mutlaqa bil muqayyidi wannan shine ka'ida in nassi ya zo ya itilaki to sai muka sake samu wani nassi shi kuma ya zo ya kayyade wannan abu to shine sai mu kayyade wannan mutulaki da wancan mukayyar zai ba da misali a cikin abin da zai biyo baya to shine yace wa yuhmalul mutlaq ana azza mutlaqi mahama wujida da yadda aka same shi ala allazi bil wasfi minhu qayyada akan wannan da aka yi taƙayyide shi da sifa don galibi taƙayyidi ya fi zuwa da sifa saboda ita sifa abu ne wanda yake ya taƙaito akan wani duk wanda bai da wannan sifa to wannan abu bai shafe shi ba sai ce famutulakut tahariri fil aimani idilakin da Allah subhanahu wata'ala ya yi a kan abin da ya shafi wato rantsuwa ko kafara ta rantsuwa muƙayyadu ana taƙayyade shi filƙatil bil imani da taƙayyidin da ya zo a cikin nassi na bayanin kafara na kisa kafarorin guda biyu ne akwai ta rantsuwa Allah ya ce a ‘yanta mumina sannan akwai kafara ta kisa a ‘yanta bauya can sannan akwai kafara ta kisa ita kuma Allah ya ce a ‘yanta bawa ko bauya hawaye to sai itilakin guda amma kuma bai mata takayidi ba ita kuma guda sai aka yi mata takayidi ita ta ta rantsuwa Allah cewa kawai ka yanta ainihin wato bauya kamar bada Allah ta'ala fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsat ma tut'imuna tahlikum aw kiswatuhum sai ce aw tahriru raqaba sai Allah ya tsaya nan au tahriru raqaba shine mahallin shahi ko a yanta bawaya to wannan ana kira sai life a zahirin wannan aya idan mutum zai yi kafara rantsuwa ya samu bauya ko wace iri ce to zai iya yanta ta ke musulma ce ko mumina ce ko duk da take saboda Allah cewa ya fata hariru na karbatin tutun da duk kafara kafara ce sai muka sake samun wata aya tana bayanin kafara amma ba ta rantsuwa ba ta kisa to can sai Allah ya faɗi wace irin bauya ake nufi sai ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi ko wa tahrimu raqabatin mu'minatin kaga mu'minatin hazihi sifa mu'minatin sifa ce na'at ne akan raqam to shine sai malamai suka ce za mu yi taqayyidin wancan mutulaki na wancan kafara an gani da cewa hatta wajen yan tabawuya wajen kafarar rantsuwa to shi ma ana la'akari da cewa bayan nan ta zama mummina to wannan shi ne dalili saboda hukuncin abin nan kafara din duka ɗaya ce to sai ka ɗauko wancan mu'mina wancan zuba din sai ka sake sata baka cewa a'a ni tun da aya ta ambaci cewa yan taboya kawai in na yi rantsuwa ko wace iri na samu shi ke nan la malamin usul shi zai baka wannan sai ce ka ai ba abin da ake nufi saboda haka a sai ku ɗan yi hankuri sai ce maka ai ga abin da ake nufi akwai takayili a ciki to wannan shine abin da ya faɗa ga wannan baiti fa mutlaqut tahriri fil aymani muqayyadun fil qatl bil imani sura ta kafarar rantsuwa da kafarar kisa duka bauya za a yanta ko bawa amma sharadi ya zama mumi duk da aya da ta zo akan siyakin kafarar rantsuwa ba ta ambaci cewa bawan nan sai mai imani ba ta yi itilaki to amma tun da taƙayidi ya zo a cikin kafara ta kisa to sai a ɗauko shi sai a ɗora shi a kan wancan mutulaka to wannan shi ne to shi ne ya ce fayi humalin mutulaku za a ɗora wannan mutulaki fit tahariri wajen yantawa alallazi kuyyida akan wannan da an kai kaidi a can kafara kisa fit takfiri wajen kafara a haka akwai wani da wasu mazhabul hanafiya suka yi akan abin da ya shafi alwala da taimama da Allah subhanahu wata'ala ya zo bayanin taimama wajen a ainihin wankin hannuwa sai Allah ya taƙayyidi ya ce wa aidiyakum ilal marafiki Allah ya faɗi inda wankin hannu zai kai shine zuwa marfa mirfaf shine gwiwa amma da yanzu wajen taimaka kawai sai ce a kawai wa aidikum min ko famsahu bi ru'usikum fa'irikun minu bai ce ilal harafin to su hanafiya sai suka ce sun yi taƙayyidin wannan mutulaki da ya zo na ayat taimama a wannan wannan mutulaki da ya zo na ayat taimama da wancan muƙayyidi da ya zo a alwala saboda haka sai zan wajensu wajibi ne in ka zo shafan hannu sai ka kawo haka gwiwa a mazhabar arabiya wannan wajibi da wannan sun kai hukunci su malikiya suka ce ba mai da wannan ba to me dalilin ku suka ce alhukumu yakhtalif arwalla daban sannan taimama daban ba guda ba ne dama inda ake hamlul mutlaq alal muqayyad sai in ya ga hukunci da yake za mu ga cewa taimama duka shafa ce ba wanki sannan daga fuska sai hannuwa ita kuma arwalla za mu ga akwai shafan kai akwai shafan kunnuwa akwai wankin kawawa to kaga akwai bambanci to shi yasa sai malaman malikiya suka ce mu a wurin shafan tsirai zuwa gwiwa sunna ne ba wajibi ba mun karanta a cikin almanzumatul buguriya to nan sun karshe wala su hukunci amma su fuqahaul hanafiya su a wurin su in za su yi taimama nan dole sai an sha to kun ji yadda malamai ke al'amura cikin harkar addini to shi yasa in mutum bai da ilimi to sai dai ya zama mukallin bigai don baka san daga abubuwa ba ya za ka yi ka iya istinbadin hukunci a matsayin ka na aini sai ka karanta kawai malika hanafiya suka ce ai a wurin taimama shafan zirar idole sai suka kama ka waɗanga ayoyi tun da baka da wasu rufiki ba ka iya walwalewa yadda za ka yi tun da na an samu idilaki na an samu kaidi Allah ya taimaka. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص yace thumma sannan khassasu malamai sun ke sun yi taksisin alkitaba qur'ani bil kitabi da qur'ani irinsa wanda muka ba da misali wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'an wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna kaga nan qur'ani yayi tafsirin qur'ani to haka kuma wasu sunnatun bi sunnatin tukhassasu ana takhsisin sunna da sunna na misali suka ce akwai hadisi da ya zo a tabbatacce a cikin sahihul bukhari hadisi abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana magana akan zakka yace fi ma saqatis sama'u al'ushu duk abincin da sama ta shayar da shi ruwa har an ka girbo shi to za a ba da ɗaya bisa goma na shi a ga haza ya fi lagu kenan ko sa'i guda ka noma haza ya fi lagu wani sai kama hadisi zai ce shi a wuri ne ko sa'i guda ka samu sai ka fitar da zakka saboda annabi ya ce fi ma sakati sama'u al ushur qalla aw kasar sannan kowane iri ne to ga gani gashi sai ce maka ga hadisi kuma hadisi ne sahihi al-imam al-bukhari ya ruwaye shi sai malamin usulu ya ce a hunaka nassun muqayyidun li hadha nas akwai nassin da yazo ya takayyidi ba kowane abinci da sama ta shayar da shi ruwa ake fitan mazaka ba to ina hadisi sai ce ni ina da hadisi ma muttafaqun alayhi bayan al-imam al-bukhari ya rawaice shi al-imam muslim kuma ya rawaice shi hadisi abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaka duk abincin da bai kai ausuki biyar ba ko sama ta shayar da shi ruwa bai da zakka kaga kaga haza ta kayi so da haka in ka noma abinci sama ta shayar da shi ruwa har aka girbe shi to sharadin a fitan masa da zakka sai in ya kai ausuki biyar hausuki biyar shi ne sa'i ɗari uku duk abincin da kan noma in dai sama ta shayar da shi ruwa ko ban ruwa kai to wannan shi ne nisabinsa in bai kai sa'i ɗari uku ba bai da zakka kaga wannan nassin ya yi tahsisin wancan nassin to ka ka gama da shi ya kawo ma hadisi ka ba shi amsa da da hadisi to haka malamai ke tara kaga kamar sun sun abin nan to wannan shine yake nufi da wasunnatun bi sunnatin tukhassas sunna tana yin taksisi da ainihin sunna wa khassasu bi sunnati kitaba wa aksuhu istumila ko wa aksuhu ta'min وعكسه استعمل يكن ثوابا وخصص الكتابة ما لم يسي تخصيص القرآن بالسنة كم منجي تخصيص الكتاب بالكتاب an ba da misali taksisu sunnati bi sunna mun ji misali to akwai inda aka yi taksisun alqur'ani da sunna Allah subhanahu wa ta'ala maganar gado yace yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin Allah ya nemi ku wasiya ma'ana yana umurtar ku game da 'ya'yanku in kun mutu abinda za su gada in maza da mata ne to sai a yi lizzakari mislu hazzil unsayin to fadin fi auladikum to haza iqlaku dan nan naka koda kafiri ne koda kirista ne koda ba yahudi ne ko da ɗan zina ne sai ce maka ni yana da aya duk wanda adda yana gano fi auladikum Allah ya ce to ba ɗanka na ba ba ka kai bai ba to so da haka in ka haɗu da ɗan ƙwararriyu sai ya sha ma ya tsaya nan yin shi ke da baka da tace ya ce maka a'a shi hukuncin da zai baka ga shi da nasi to ya za ka yi ka ba shi amsa ko bai da hadisi ba da huyo minun ko ba gaba sai ka ce masa a'a ai ni ma ina da nasi Allah yana cewa ma a takumar rasul fakuzu wa ma na hakum an hukunta duk wa ma duk abin da annabi ya zo muku da shi sai ka ce to cikin abin da annabi ya zo da shi akwai hadisi wanda ya taksisin wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce a wurina tunda kai baka yadda da hadisi ba muttafaqun alaihi hadisin Usama bin Zaid annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yarisu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima annabi sallallahu alaihi wasallama yace musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi so da haka wannan hadisi ya fitar da ɗa naka wanda ba musulmi ba daga ce mai doka shi hujja ta kuma Allah ne ya ce duk abin da manzon Allah ya zo da shi a yi riko da shi to ya tabbata ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan magana to wannan takhsisu alkitab bis sunna alkitab bis sunna shi kuma ɗan zina ijima'i an ka samu na malamai kan cewa ɗan zina bai gado duk suna ganin ijima'in bai kullu ba matsala ce filafiya wasu na ganin in ka yarda da ɗan kai zai gade ka za ka gade shi daga cikin masu wannan ra'ayi akwai shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala mutum ya yi lalata da mace ta samu ciki kuma ya yadda da ɗana shi ne kuma ita ma ta ce ɗana shi ne shi kenan za su gade juna saboda duka nasu sun zo ne magana akan cewa musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi annabi bai yi hukunci akan ɗan zina ba wasu kuma suka ce a'a su ba su yadda ba wasu suka ce ba su yadda ba na? to ai kanka ne za ka rusa don ma'ana hadisan alwaladu lil firash in kana aure da mace ta ɗau ciki da auren ka to ko ba kai ka yi wannan cikin ba ɗana kai to ga ka kai ne ka rusa kanka ƙwarai shi ne bayan alwalar da firash in ka aure mace ta je ta yi zina kuma babu ita ba ta yadda ta yi zina ba ta yi ikirari ba kuma babu shaida shaida ta shari'a cewa ta yi zina to ɗana ka ko da ka kama ta da wani baka da dama ka ce wannan dama na kana ba alwaladu lil firash in ka ce ɗaba na kana mutu sai alƙali ya ce to wa aure ne talaka ce ka sai tafi shi kenan annabi ya ce alwaladu lil firash ko da ba na kana ba sai kai in ta yi mi in an ka idan mutum bai haihuwa ta ya za a gani bai haihuwa bincike ne za a yi ko? ko ba haka ba shari'a ita tabbas akwai cututtukan da za su samu mutum haihuwa ta yi waya gare shi ko kuma ya zan babu ta idan bai haihuwa amma dai yana saduwa da ita to hawa alwaladu lahu amma in bai haihuwa kuma bai iya saduwa da ita to da ba nashi bai amma in dai yana iya saduwa da ita ko da bai haihuwa to ɗana shi saboda zai iya yiwa ya zan lokacin da ya sadu da ita Allah ya hukunta mai da ɗan tunda na cewa mutum bai haihuwa hasashe ne ba ka ba'iyin ba zannin ne zato da na likitoci so tari mutum nawa suka ce bai haihuwa kuma ya haihu ana samu to shi abin da malamai suka ba da amsa in bai haihuwa kuma bai iya saduwa da ita kila an duba an ga zakari ne dan karami ne bai wuce kan yatsa ba to wannan ɗaba na shi bai da wannan shar'a wa akalan ba zai haihu ba to wasu wanda yake ba na tun da ba bincika a kai ba yana yi wa daga baya ya samu jarabawa kila sanyi ya kama shi kusan cikin cututtuka kamar sanyi to akwai sanyin da kamar da al'aura haka ta koma kamar kan yatsa Allah ya tsari yana yiwa daga wannan musamman sanyi na mata haka yana sabbaba wannan kamar yadda malamai su ɗaya bayani wa aksuhu akasin wancan ista'abilka aiwatar da shi ya kun sawaba shi ma sai ya zama sai ya zama sawaba shine tafsisul kitabi bis sunna ko tafsisul taksisin sunna ta kai bil kitab a yi taksisin sunna da alƙur'ani to shi wannan malamai sun ce bai da yawa ko dama akwai shi bai wuce misali biyu zuwa uku ba misali Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun ala sihhati hadisi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah an umarci ne in yaƙi mutane lafazin annas jam'i ne mun karanta a baya jam'i an sami alif da lam ya um ya um to wannan nassin itilaki ne akan kowane mutum kenan annabi zai iya gasa a ganin itilaki to sai Allah ya yi takayidin ya hidda wasu cewa ba dukkanin mutane kafirai duk da nasa nan kafirai ake nufi to ba dukkanin kafirai annabi ya yaƙa ba ko zai yaƙa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق سيتي من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ثم هل الشاهد حتى يعطوا الجزية sai aka samu kafiri ya ce shi ba zai musulunta ba amma zai ba da jizya Allah ya ce to a kyale shi a karbi jizyar amma ta annabi ya ce umirtu an uqatilan nasa to hadda mai ba da jizya ya shiga cikin annas ita kuma aya sai ta yi tafsisi ta ce a akwai wani nau'i na kafirai su in sun ce za su ba da jizya to a kyale su to wannan ayi tafsisi sunna bil kitab to cikin misalan da suka bayar suna da yawa to sai mali ya ci gaba da cewa wa zikiru bil ijma'i makhsusun alqur'ani makhsusun abin yi wa takhsisi ne bil ijma'i da ijma'in malamai azzikiru huna shine alqur'an a to shi magana cewa ijma'i na takhsisin qur'ani wasu na ganin babu wannan matsala din kusan ma kuskure ne babu ta domin abinda suka yi istijali da shi hadisi ne ya zamo hujja kamar ijma'in malamai cewa kafiri bai gadon musulmi musulmi baya gadon kafiri akwai ijma'i ya haka to amma kuma tun da akwai hadisi kaga hadisin shine hujja ba wai ijma'in ba ba wai ijma'i ba shi suke ganin a wannan ai babu babu ma wannan misali a ciki abinda kai al-mashhur takhsisul kitab bil kitab takhsisus sunna bis sunna sai takhsisus sunna bil kitab sai takhsisu al-kitab bis sunna wannan shine akwai amma takhsisul qur'an bil ijma ko takhsisus sunna bil ijma wannan ghairu waqi' qad khussa bil qiyas kullun minhum to wasu malamai sun ce an yi takhsisin da alkitabu da sunna da qiyas shi ma wannan malamai sun ce bai auku ba Eh. ko misali bai da to tunda bai da misali kaga babu shi kenan cewa wai ga qiyas ya zo ya takhsisa alqur'ani ko ya yi taksisin sunna suka ce babu wannan kawai abinda malamai suke kawo wannan ba dalili ba ne ana fahimtar wannan ko ba dalili ba ne to sai babul mujmal wal mubayyin wal mubayyin akwai al mujmal akwai almubayyin lahu kamar yadda akwai al'am akwai al-khas akwai al-mutlaq akwai al-muqayyad to haka akwai al-mujmal akwai al-mubayyin al-mujmal shine wanda hukuncin sa a loko yake ba a fili yake ba zai iya daukan ma'ana kaza zai iya daukan ma'ana kaza zai iya daukan ma'ana kaza zai iya daukan ma'ana kaza to wannan shi malamai ke kira mujmal saboda bai da ma'ana kwaya ɗaya wanda za a duke shi a kai almubayyinu shi kuma wannan shine zai zo shi shi bayanin wani mujmali shi bayanin wancan da ba a fito da ma'anarsa ba to shine ce ma kana mutajan ila bayani duk nassin da yake da buƙatar sai an yi bayaninsa sannan ma'anarsa za ta fito fili fa mujmalun wani ana kira ne mujmal wa dabitul bayan kuma abinda zai zama ka'ida ga bayani shine ikhrajuhu an halatul iskali shi mubayyinun din nan ya fitar da wancan mujmali daga hali na rikitarwa to sai a ce an samu bayani ila tajalli ya fito da shi zuwa a fili a bayyane wattidahil hal kuma halinsa ya fito fili karara cewar da Allah ya yi wa aqimus salata ku tsayar da sallah to wannan mujmalun ya za ya tsayar da sallah haza ya hataju ila bayani da haka dai an ga samu nasi aqimus salata to an samu matsala kowa yadda zai yi sallah ta yi wani zai ce shi yadda ya fahimta kaza yadda yadda bai fahimta ka to sai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta zo ta yi tafsis ta zo ta yi tafsis to shi yasa dan qur'ani yau in ya ce maka shi bai da sunna ba sai ka ce mai to Allah ya ce a kimu salati ya na za a yi iqamatu salati shi bayani don shi ƙura'ani ba duk abin da a cikin sallah ya ambata ba ba da abin da a ciki ba bai ce in za a yi sallah a yi niyya ba bai ce a yi ta kabiratul ihram ba bai ce in kayi ruku'i ka ɗago daga ruku'u ba babu an rabu min ruku'i to ɗan ƙura'ani ya samu nassi inda an ga samu an rabu min ruku'u ya samu nas a gaba zai iya samu abu har duniya ta nufi in an yi sujuda shi ma akwai arrafu to ya samu inda an ga ce a yi arrafu ko ko in mutum ya yi sujuda ba zai taso ba haka nan zai tabbata to kaga sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta zo ta yi bayani tunda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ga nuzula ilai to dole sai ka komo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine mai bayani sannan hadisan nan ba haka dai an ka sha ruwan sanyi an ka ce dai hadisi kaza annabi ya faɗa ba ya tabbata ƙa'idodi ne an ka Allah sai ƙa'idodin nan sun cika kamar da muka karanta a cikin musulun hadis sai sun tabbata ba kowane zance za a ce annabi ya faɗa ba haka da Allah ya ce wa atu zakata ku bayar da zakka ya ake bayar da zakka me ake fitan mazakka wani lokaci za a fitar waza abin nan ya za a yi duk sai alkur'ani ya yi ijimalin wannan kawai dai allah yake a bada zakka sannan a ba bangarori guda takwas ɗaya daga cikin takwas amma ya za a bada zakkat to dan qur'ani yun yana da bukata ya kawo nas shin duk dukiyar ka zaka daukewa ka bayar in ya ce haka to ina nas ina aya ko raba biyu za ka yi ina aya inda shi ƙur'ani ɗaya da shi ko ɗaya bisa uku za a yi ko ɗaya bisa hudu ko sulusai ina aya to kaga akwai wahala ba zai iya kawo maka ayar da ta ce ga abin da za a bayar ba to shi sa ko ka ce kai aiki da qur'ani zalla ƙarya kake sai kana wahala kanka ne kana bata maka kanka lokaci to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sai yayi bayanin wannan ijmalin da aka yi aka dunkule sai annabi ya ce ga yadda za a ba da zakka kaza da kaza da kaza ya duk hadisi ya faɗi zakkar raƙuma zakkar shanu tumakai da awaki nau'ukan abinci azzabu wal fidda duka wannan duk sai a sunna za ka same shi to sai ka tambaye shi ya ba bayani ya yake ba da zakka in yi ba bayani sai ka ce mai karanto ma ayat da ta faɗi wannan shi kawo nas ka ka ba shi aiki sai dai zuha Allah ya kyauta sai ce kalƙur'i وهو واحد الأقران في الحيض والطهر من النساء كما لبس القرء كو القرء أنا كرنتاوا وهو شيونا القرء كو القرء واحد الأقران مفردين نا الأقراء الأقراء جميع في الحيض أنا جنجنا شيغا هيلا والطهر كو كما سامن سلكي دوكي وجيني duka a labazin larabci ana kiran kuro to da Allah ya ce salasata ƙuru'i ɗin nan to kaga wannan labazi ne mujmal saboda yana ɗaukar wa ga ma'ana yana ɗaukar wa ga ma'ana duk sanda ka samu nasi bai dogara ga ma'ana guda ba to wannan ana kiransa mujmal kuma ba a hujja da mujmal ya za ka yi kai hujja ya za ka yi kai hujja da shi sharaɗi dole sai in ya fito a fili to shi an nassi sannan kake da hujja wa an yura muttadhiha dalala nan fi bihi fi hukmihi ijmala haka shehu abdullahi ya faɗa cikin alfiyatu su sharaɗin nassi ka ce kana da hujja sharaɗinsa na biyu shine ya zan wadihu dalala bai da wata ma'ana sai wannan kama a ce maka me ya hujja cewa Allah ɗaya ne sai ka ce kul huwallahu ahad to haza nassu la ya hatamidu ma'ana ghaira haza wannan shi ake kira nassi amma aqimus salata wa atu zakata kullu haza ba a kira ne nassi zai gaya mana abin da ake kira sa annasu ma lahu ma'ana wahid shi ake kira nassi to haka in ka ce kana da nasi to ka san abin da kake faɗa ba in muka karanta sai ma haka yana ɗaukar wata ma'ana saɓani wanda kake nufi to ba ka da nasi in kuma kai tarjihi ka ce wagga ma'ana ita ake nufi sai ce to ina da nufi don ba a tarjihi sai da hujja sai in kana da wani nasi wanda ya zo ya goye bayan ra'ayinka sai a aiki da ra'ayinka to shine sai wasu suka fassara cewa mace in an sake ta za ta yi lissafi ne da jini mana za ta zauna in ta ga jini ɗan jini ya zo an gani to shi kenan ta yi al'ada guda ba sai ya ɗauke ba in na biyu ya zo ta yi al'ada in na uku ya zo ta gama idda ba sai ya ɗauke ba bi mujarradin tahowar na uku ta gama idda shi ne fa'idatul khilafu a kan cewa walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru da ta ga jini uku shike su kuma ɗin da suka ce a at-tuhur ake nufi suka ce iddanta ba zai cika ba sai jini na uku ya ɗauki ka gane fa'ida sabanin so da haka in jini na uku ya zo to hayan cikin idda take in an ka ɗaura aure bai yi ba sai na uku din nan ya ɗauke amma wurin waɗancan waɗanda suka ce alhaidu ake nufi to da ta ga jini na uku ya halatta a ɗaura mata aure ba sai ya ɗauke kuma duk wannan a kawala akwai shi rubuce tun zamanin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i to kaga wanda ya faɗi wancan hukunci ka san dalilinsa to malami wannan shi ake kira alfaƙe al'usuli zai karanta sabanin malamai ya gano ga hujjawa ne ga hujjawa ne والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما ta'wiluhu tanziluhu falyulama to zai muna bayanin me ake nufi da annas nassi nassi nassi din nan da ake ta faɗa nusus to wannas urfan abinda ake nufi da nassi a istilahin malamai urfa ai istilahan laf kullu lafzin duk wani lafazi waridin da ya zo lam yahtamil illa li ma'anan wahidi bai da wata ma'ana sai kwaya daya shi yake nufi nas ma'ana guda kawai yake doka Allahu ahad qul huwa Allahu ahad qul huwa Allahu ahad kace Allah shi kadai ne wannan nassi nassi an fahimci wannan nassi ko kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce yana magana akan azumi na mai fidiya cewa zai yi uku a lokacin da yake maka in ya dawo sai ya yi bakwai tilka ashiratun kamila yawa to in an hada da wa'ancan uku aka hada da wa'annan bakwai sun zama goma da yawa wannan dunnasi ake kiransa don bai yiwa ka ce ko tara ake nufi ko sha ɗaya ake nufi a ma'ana guda irin su fajiri dubun nan samani na jalda haza nasu bai yiwa ka ce watakila ba tamani ake nufi ɗari ake nufi a ga yanzu a kimin salata a tun zakata duk wannan nassi duk wannan nassi abin nan kai duk wannan ba nassi ba zai gaya mana ma'anarsa kun ji dai tarifin nassi lafazin da yake bai da wata ma'ana sai guda daya kun ga kenan salasa ta tsoro ba nassi ba ne aqimus salata ba nassi bane atu zakata ba nassi bane sai ce ka kadara aitu ja'fara kamar ka ce na ga ja'far to yana yiwa ya ihtimalin cewa a zaki ga gani in zo ina baka labari in ce na ga ja'far ka ce a watakila ba ja'far bane wani abu daban nake nufi ana kiran zaki ja'far ko ra'aytu zaidan haza nasu da ra'aytu zaidan bai ɗaukan ma'ana ko kwaya da shine kaga wata shakhsiya mai suna zai wakila wasu ce taribin a nassi shine ma ta'wilu wanda ma fassararsa tana bai a tanzilu kurici saukar da lafazinsa falyi ulama sai a gano ma'anarsa ma'ana na faɗin lafazin za a gano ga abin da ake nufi wasu ce shine nassi kamin ma mai magana ya rufe bakinsa an gano ga abin da ake nufi wasu ce shi ne nasi ma'ana dai ba ta cin karo da wacce abinda ma'anarsa take a fili to ya zama nasi to sai na biyu fazahiru fazahiru wallazi yufidu ma sami ma'anan siwal ma'anan lazi lahu wuɗe to akwai azahiri الظاهر هو الذي شيني لفظين دا يفيد yana fa'idantar da ma sami abin da ya saurara ma'anan na wata ma'ana siwal ma'anar lazi lahu wabi banda ma'anar da aka aza lafazin don ita asali lafazin aza shi ne da ma'ana kaza amma kuma yana fa'idantar da wata ma'ana wadda bata kai waccan karbi ba wacce ita ce ta asali ita an ka kera lafazin don shi ina misali kal'asari kamar zaki asalinsa ismu wahidis sibai an aza shi ne ɗaya daga cikin dabbobi wato na zakoki ko? amma hau ƙadiyura lirrajulis shujayi akan ce kuma al'asaru ana nufin namiji mai jarunta to kaga an samu ma'ana biyu da ma'anarsa ta asali da ma'anarsa don da aka dora malafazin ta biyu to waccan ma'ana ta farko ita a zahir waccan ta asali sau da haka in mutum ya ce maka ra'aito asada ya ga zaki to wannan ba nassi ba ne saɓanin ja'afar don shi ja'afar ma'ana guda gari shaksiya ta mutu asali yana da ma'ana ta biyu shaksiya ta dabba shaksiya ta mutu to in ya ce maka ra'aitul asada na ga zaki yana ya ɗaukar dabba zaki dabba yana ɗaukar ɗan adam mai jarunta to ka fassara cewa dabba ya gani wannan shi ake kira al-zahir shi ake kira al-zahir to bari mu ci gaba والظاهر المذكور حيث أشكال مفهومه ف... مفهومه فبالدليل أوله تو والظاهر شي ظاهرا almazkuru wanda an ka ambata haisu ashkala duk sanda ya rikitar da kai duk sanda mahumu abin fahimtarsa ashkala ya rikitar to fa bi dalilu uwila idan ya zan ɗaukar zahirin yana da iskali to sai a zo waccan ma'ana ta biyu ɗaukar waccan ma'ana ta biyu ita kuma shi ake kira al-mu'awwal shi ake kira al-mu'awwal to amma ba ana komawa gare ta ne da dalili asali lafazi ana ɗaukar ma'ana ta hakika haza huwa al-asl misali da Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha to al-asl ma'ana ta asali in an ce hannu shine jari a wata gaba daga cikin jiki ta zama lasu amma a larabci akan ce alheru ana nufin anni'imatu a larabci akan ce alheru ana nufin alkuwatu duka yana iya zuwa alheru ana itilagin shi ana nufin annasu wal'aun taimako to duk wa'annan ma'anonin banda ta jari haɗin ba su ne na asali ba to yanzu barin wacce ma'ana ta asali ka ce ba hannu ake nufi ba taimakon allah ake nufi ha za yi san mata a wila to barin azahir a koma ga ta'awili to sai da dalili shi ne ce fad dalilu uwuya sai a samu dalilin da za a yi tawilin wancan a ɗauki waccan ma'ana wadda take nesa sai a bar ta kusa to sai su inda suka fasara cewa yadullahi fauka aidihim ba hannu ake nufi ba taimakon Allah ake nufi nasarullahi ake nufi to sai tawili su kai sai a ce to ina dalilin tawili tawili in akwai hujja karɓaɓɓe ya to karɓaɓɓe ne in babu hujja ko ba za a yi tawili ba sai a koma a kan al'asu wanda ya ce maka ra'aitul asala to al'asu shi ne shaksiya ta ɗan ba a barin taka ce a'a shaksiya ta mutum ake nufi sai da dalili sai in akwai dalili wannan shi ina bai misalin tawili akwai inda za ka yi tawili kuma tawilin zai zama karbabbi kamar faɗin Allah ta'ala fa'iza ƙara'atar ƙor'ana fasta izbin lahimi na shaifanin roji zahirul aya in ka gama karanta alƙur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaidan nisancice daga ramar haza huwa zahira bayan ka yi tilawa ka ƙari sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haza huwa zahira amma kuma akwai ma'ana ta biyu dama alfi'il al-madi in idza ta gabace shi to yana iya ɗaukar ma'ana ta istiqbali yana ɗaukar ma'ana to sai mu ɗauko ta mu bayashe ta a nan sai mu ce faɗi za ka ra'atar ƙur'ana idan za ka karanta alƙur'ani ba ka karanta ba fasta izbillahi kenan ƙabdal gara'a to ha za ta awilu to me dalilin shi shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi zai karanta ƙur'ani sai ya yi ta'awizi sannan yawwa dalili na biyu kuma an nemi tsarin shaidan ne saboda kada lokacin da za ka yi karatu ya zo ya rikita ma karatu to bayan ka yi karatu ka gama ma fa'idatul istiyaza bayan ka gama karatu eh to amma wani zai jama wannan aya ce shi sai an gama sai an gama karatun qur'ani aka yi istiyaza tunda fa'iza ƙaratun ƙorana aka ce suka ce to ai wannan zahir ne ba nassi ba ne don ƙa'idar larabci in iza ta gabaci alfi'ilul madi to takan ɗauki ma'ana ta istikibali akan ba shi ma'ana ta istikibali wani lokaci kama iza ja a nasarun layi a ga haza yi filin istikibali don lokacin nasarun layi ba ta zo ba amma sai allah ya ce iza ja a nasarun layi kaga ashe yana ɗaukar wannan ma'ana amma ma'anarsa ta zahiri ta asali shine a fassara shi da ma'ana ta gabaci cewa abin ya riga ya au kai za ƙara'ata in ka karanta alƙur'ani alƙur'ani fasta in billah ka nemi tsarin allah daga shi to sai ce wasara ba da zalika ta'awili ka gani wasara ya zamo ba da zalika bayan wannan at-ta'wili in an fita daga wannan zahiri to wannan sai a kira shi ta'wili to shi ta'wilin din nan muqayyidan ana qayyid ana mai da bai bayani bil ismi ga wannan suna in ka ce ba ga ma'ana ta zahiri ake nufi ba bid dalili saboda hakko yaushe al-muta'awwilu mai tawili to ana neman sa dalili wanda suka ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffan azahir shine Allah subhanahu wata'ala zai zo da mala'iku suna da sauku sauku haza huwa zahir amma kuma zai iya ɗaukar ma'anat waje a rabbuka amru rabbika sai a kaddara mudafin gare shi waje amru rabbika umarnin ubangijinka ba shi Allah ba to kaddara wannan haza ta awilu don al'aslu shi ne adamul hazafi asali in ka gama magana to ba abinda an ka koyi hazafi al'aslu in ka ce an shafe wani abu to wannan shai'un ne da ya zo daga baya wani abu ne ya zo daga baya to sai ka kawo dalilin da ya nuni akan cewa an shafe kaza to ku da kuka cewa ja'a rabbuka amru rabbika ake nufi to yana dalilin ku na tawili babu babu dalili domin cewa ubangiji zai zo abu ne mai aukuwa ba abu ne mai wayar Allah ya faru ma ya sha to me abin mamaki to duk sanda dan bid'a ya ma tawili sai kama nasi in bai da nasi suka ce to a tsaya ga azzahir ba an gama ba ya ga shi ke da an gama rikici to Allah ya sawaka za mu tsaya nan gobe za mu tashi akan babu lafa'al ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kashe-kashen su wannan shi ma babu yana da muhimmanci ka san bambancin umarni da kuma aiki in an ce annabi ya aikata shin duk aikin annabi ne za a iya koyi da shi ko akwai wasu ayyuka da ba a koyi da shi shin duk sanda annabi ya kaza abin ya zama wajibi ko ko akwai sanda aikin annabi zai zama musahabi wajibi kai halbal ma mandu ma abin nan musahabi to wannan babu duk zamu ci da wannan takasimatu ne insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك من سنقوى أقوى تنبأ